والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da buwa ce wasu rayuwar ta iso wannan rana ta asabat yau biyar ga watan rabi'ul thani shekara 1447 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnah wal kitab al aziz na الشيخ عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله منا رحمه الله تعالى منا موافقة muna cikin kitabul buyu fasalin da ke magana a kayan asharka wato haɗaka da ake yi a kayan hidimar kasuwa kamar misali a ce kamfani mun ji nau'o'inta kashi biyu ce a bayanin da ya gabata akwai sharkatu ablak akwai sharkatu uqud wanda ita ma sharkatu uqud ta kasu kashi kashi har kashi mun ji abinda nassi ya faɗa dangane da ita aba ce wanda dama qur'ani ya tabbatar da ita ayoyi sun zo da bayaninta kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama su ma sun zo da bayani haka nan daga cikin aikin sahabbai to gabar da zamu tashi yau shine asharkatu shar'iyya wato hadaka wanda shari'a ta yadda da ita shine za a kawo bayani a dunkule kamar yadda shi wallafin wannan littafi ya ɗau ciro daga cikin wani littafi na imamu shaukani a sailu jarwar almutadaffiqu ala hadiqatil ashab qala imamu shaukani rahimahullah imamu shaukani rahimahullah yana ambatawa fi sailil jarwar a cikin wani littafin sa as-sailu al-jarwar sharhi ne akan wani littafi hadiqatul ashab cikin mujalladi na uku ga shafuka nan ya ce wa shari'atu shar'iyya tujadu wa sharkatu shar'iyya afwan wa sharkatu shar'iyya tujadu bi wujudi taradi bayna ithnaini aw akthar ita sharika ma'ana kamfani hadaka wanda shari'a ta yadda da shi tujadu ana samun ta ne bi wujudi taradi in an sami yarjejeniya baina ithnaini aw akthara tsakanin mutum biyu ko sama da mutum biyu kenan abu na farko da zamu gane game da ita cikin wannan bayani shine ita sharika ana samun ta ne tsakanin mutum biyu ma kenan mutum da ya baya yi dan abin da aka yi tarayya ne daga cikin dukkan nau'o'inta ko sharakatu amlak wanda ba shine muhallin da ake magana a kai ba ana magana ne akan sharakatu uqul shine wanda wannan fasalin yake magana a kansa to tana faruwa ne idan an sami yarjejeniya a tsakanin mutum biyu ko sama da mutum biyu ala an yadfa'a kullu wahidin minhum min malihi miqdaran ma'luma akan cewa kowane ɗaya daga cikinsu zai bayar daga cikin dukiyarsa miqdaran ma'luman wani gwargwado yankakke sananne kowa ya san abin da ya bayar wannan ya bada wannan ma ya bada kuma an san abin da kowa ya kawo sai a haɗa a haɗaka ثم يطلبون به المكاسب والأرباح sannan wannan abin da aka hada din sai su biɗi almakasi wato shine abin da za su tsuwarwuta aikin da za su yi don neman kuɗi wal arba jam'i na arriba wato kuma su samu riba riba nau'i nau'i wato kaga wannan tamkar yana magana a kayan wato a sharkatu anan kenan wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa sai a hada domin a samu riba ala anna li kulli wahidin minhum kuma a bisa sharadin cewa kowane ɗaya daga cikin waɗanda suka yi haɗaka suka kawo shiya ɗinsu na dukiyar nan? Bi ƙadari ma da fa'ahu min malihi, gwargwadon abin da ya bayan na dukiyarsa, min ma hasala lahum min rubi yana da abin da suka samu na riba. Muna gane bayanin ku? Wato, yarjejeniya ce wanda mutum biyu ko sama da mutum biyu za su kowa zai kawo dukiya gwargwado daga cikin dukiyarsa sai a haɗa waje guda haɗa wannan da aka yi bisa manufa ne me manufar za a je a jujjuya ta don a samo kuɗi da ita a samo riba kuma in an samo riban nan a bisa amincewa da yarjejeniya da tsarin cewa gwargwadon abin da kowa ya bayar na gudunmawarsa cikin wannan haɗakar gwargwadon abin da zai samu na ribar da aka samu. Kun gane ko? Shaya ne kowa akwai irin abin da zai samu a kayan shaya ɗansa. Wa ana kulli wahidin minhum bi qadari zalika mimma lazima fil mu'anin lati ta kharuji min malin sharika kuma akan kowane ɗaya daga cikinsu bi kadar zalika gwargwadon abin da ya sanya din nan mimma lazima fil mu'ani na abin da ya lazumce su na kuɗin da za su kashe allati ta kharuji min malin sharika wanda za ta fita daga cikin dukiyar da aka yi na haɗaka kowa za a sanya tun da neman kuɗi ai yana da ɗawainiya za a yi tafiya za a ci abinci za a yi kaza za a yi kaza akwai wani abin da za a yi na kashewa kuɗi don samun riba da to gwargwado daga cikin abin da suka hada na uwar kuɗi menene abin da za a cira na percentage ɗin da za a dinga yin wannan ɗawainiya ko kuma menene abin da za a dinga cika cira daga cikin ribar da kowa ya samu in an samu riba domin samun wannan wato dan gudanar da wannan ɗawainiya. Fa in hasalar tarabi alal istiwa'i fi rubi ma ikhtilafi makadir amwal. To idan aka sami yarjejeniya a tsakanin duk waɗanda suka kawo kuɗin su aka haɗa alal istiwa'i fi rubi cewa za su yi daidaito a wajen riba. Ma ikhtilafi makadir amwal tare da sabawan da aka samu na gwargwadon dukiyar da kowa ya sa. wannan ya saka miliyan ɗaya wannan ya sa dubu ɗari biyu wannan ya sanya dubu ɗari biyar ai ba ɗaya suke ba to amma sai suka yi yarjejeniya cewa za mu dinga yin ɗawainiya duk abin da aka samu na riba za mu raba ta a tsakanin da daiwa daida to idan har suka yi haka to kana zalika ja'iza wannan din ya halatta sa'igan kuma sai su ci da daɗin rai. Walau kana malu a hadihim ya tsira, ko da dukiyar da ɗayansu ya saka kaɗanci, wa malu ghairihi kathira, dukiyar da wani kuma ya sanya ita kuma mai yawa ce, amma suka yi yarjejeniyar a tsakaninsu ba tare da tirsasawa ba, to hakan ya halatta. Mun gane ko? In kuma misali suka ce, to gwargwadon abin da kowa ya saka gwargwadon hissar da zai samu kenan na riba. to shi kenan sai ya tsaya kan haka dama ce tijaratan an taradin minku ai abin da ake abin nan ake ɗauka nan shine riba idan ta samu yanzu mallakar suwaye mallakar masu kuɗin ne ko wannan ya bada miliyan ɗaya wannan kuma sai bada dubu ɗari biyar sai aka haɗa miliyan ɗaya dubu ɗari biyar ai kaga idan aka juya aka samu za a iya ƙaddara cewa ribar da aka samu na dubu ɗari ko ribar da aka samu na dubu hamsin wannan yana da kaso kaza ne wannan yana da kaso kaza ba zai zamanto daidai wa daida ba kaddara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda ya ba ɗari biyar wanda ya ba da miliyan ɗaya sai ana juya ta to idan aka samu riba sai a kaddara cewa matsala yanzu aka samu ribar dubu ɗari da hamsin ai kaga abu ne mai sauki a ce kowace dubu hamsin ta ja naira ai kowace abu da dubu ɗari biyar ta ja naira dubu hamsin haka ne ko kowace dubu ɗari ta ja naira dubu goma to sai zamanto mai ɗari biyar shi ya samu ribar hamsin mai miliyan ɗaya kuma ya samu ribar nawa dubu ɗari to yanzu kaga sai a kaddara cewa yanzu shi mai miliyan ɗayan nan dubu ɗarin nan mallakarsa ce amma sai ya ce a'a ni na amince mun amince duk abin da aka samu sai a raba shi da daiwa daida yanzu haƙƙinsa ne ya amince ya yi kyautarsa ko ba haka ba da haka inda har aka samu a bisa yarjejeniya suka yi haka to shi kenan kada zalika ja'iza in kuma sun ce za su yi shi ne gwargwadon hissa gwargwadon abin da kowa ya sanya na shaya to shi ne abin da zai samu kuma na percentage to shi kenan in sun ga dama sai ce to kowane dubu ɗari idan aka saka tana da ribar ta ayyananniya misali idan aka ce an haɗa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to yan an maida ta dubu ɗari ɗari shiya na dubu ɗari yanzu an samu shiya guda nawa kenan guda sha biyar sai ce to yanzu duk abin da aka samu na riba za a kasa shi ne gida goma sha biyar masalan ba zai yi a ce za a kasa shi gida goma sha biyar ba akwai ɗawainiya domin ita asharka tana tare da wasu abubuwa da yawa na ɗaya tukunna akwai ɗawainiya ba kowa ne zai so ɗawainiyar ta kasance a cikin uwar kuɗi ba in ana ɗawainiya a cikin uwar kuɗi me yake faruwa jari sai ya kare ko an fi son yin ɗawainiya a cikin riba eh duk wanda yake kasuwanci sai baya lissafa riba kuɗin kawai yake gani shi saka kasuwar trader take da wahala kaya ne kaɗan-kaɗan ake sayarwa kaɗan-kaɗan kaɗan-kaɗan ba a iya gane ribar idan ba lissafi kake ba sai ka ga kayi bukata ta wuce ashe ribar ka baka farga ba to ta haka sai ka ga idan hakan ya yawaita wata ran sai ga kuɗi yayi ƙasa ka kaddar ha'inci aka ma in ka tsaya kai tsam da ranka sai ka ga ashe kai ne kai barna eh to ba kowa yake so ɗawainiya ta faɗa cikin uwar kuɗi ba saboda hakan zai yi illa To don haka ita sharka tana da waɗansu ƙawa'id, ko ba na ce ƙawa'id ba, tana da waɗansu abubuwa da ake da bukata a aiwatar domin abin ya fi yauƙaƙa, ya fi wanzuwa. Wala Allah sai a ce to, ribar da aka samu, yanzu idan mutum biyu ne sai suka kawo kuɗi da daiwa daida, sai a ce to duk lokacin da aka sami riba, to riba za a kasa ta kashi nawa sai su ce to za a kasa riba kashi biyar ko kashi hudu matsala amma su kuma su nawa ne su biyu to sai ce za a kasa riba kashi hudu kashi kowa a cikinmu tun da daidai wa daida aka sa matsalan wannan ya kawo miliyan ɗaya wannan ya kawo miliyan ɗaya sai ce to in an kasa kashi hudu na riba bayan kowane wata ko bayan kowane zango yadda suka ga dama a tsakaninsu suka yarjejeniya suka ayyana shari'a ta yadda almuslimuna ala shurutihim ma lam yuharrimu halalan aw yuhallilu harama to don haka kuma an ce tijaratan an taradin minku to idan suka yi wannan yarjejeniya to kowa a cikin su zai dauki kashi ɗaya ɗaya a cikin kashi hudu ya je ya hidimarsa yan saura kashi nawa saura kashi biyu to in sun ga dama sai su ce to kashi ɗaya shi kuma za a sanya shi a ɗawainiyar da ake yi zirga-zirgar da za mu yi mu je mu lagos ko mu je kano mu sayo kaya ko mu shiga mota da cin abinci da hawa mashin da makamantan haka ko in hotel ya kama mu ko in dubai za a je kudin jirgi duk za mu yi a cikin kaso ɗaya kaga wannan sai zamanto shine kwabar ma'una kenan abinda za a kashe expenses yanzu ra kashi nawa kashi daya ai kullum burin mai kasuwa so yake ya ga jaransa ya ƙara yaukaka ba wai ya tsaya kawai yadda yake ba to za su iya amincewa sai su ce to kashi ɗayan nan kuma za a ɗora shi a kayan jaran namu don haka idan jaran su miliyan biyu ne ko miliyan goma ko miliyan ashirin ko abin da ya kama da haka yanzu ana juyawa a bisa wannan ka'ida yana tafiya yana tafiya wata rana wala Allah kashi ɗaya ɗaya daga cikin hudun nan na riba da ake ɗorawa in Allah ya sanya albarka a ciki sai ga wata ya zo miliyan talatin daga ashirin ya zama talatin ko to in ya zama talatin asalin uwar kuɗi yanzu ta zama talatin to yanzu kenan kowa yana da kason uwar kuɗi a cikin wannan haɗakar nawa kenan yana da sha biyar kaji kenan ya san uwar kuɗinsa yanzu ta ƙara yaukaka to duk wani abu ne wanda yake mai faɗi a cikin sharika abin da ake bukata a samu yarjejeniya a tsakani ba wanda aka tarsasawa kana kuma ba a cuso wani abu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba idan aka haka a bisa yarjejeniya shi kenan to shi saka nan malai ambata a wa ala kulli wahidin minhum bi qadar zalika mimma lazima fil mu'ani kuma akan kowa za a dora kowanne ɗaya daga cikin za a dora masa gwargwadon abin da ya sanya na abin da ya lazumce shi na ɗawainiyar da za a yi allati ta kharju min mali sharka wanda za ta iya fitowa daga cikin kuɗin da aka yi na hadaka fa in hasalat taradi ala al-istiwa'i fi ribh idan har aka samu yarjejeniya cewa za a samu daidaito a ribar da aka samu za su raba ta daidai wa daida ma ikhtilafi maqadirul amwal duda sabawan da gwargwadon kudin da suka sanya na jari in har an samu sabani ma na kudin na wani yafi na wani amma suka yarjejeniya cewa riba za a raba ta daidai wa daida kana zalika jaizan sa'iqa wannan ya zamanto ya halatta kuma su ci da dadai rai walau kana ma malu ahadihim yasira ko da ku dukiyar ɗayan su kaɗan ce wa malu ghairihi kathira dukiyar waninsa kuma tana da yawa amma sun yarjejeniya za a raba riba to shi kenan wale sa fi mithl hadha ba'su fi shari'a cikin irin wannan yarjejeniyan babu laifi a shari'a babu riba a ciki tamkar tabarru'i ne eh madama mutum mai hankali ne yana cikin ahlu tabarru'at kuma wanda kasuwanci abin nan a cinikinsa za a jaza shi mai hankali ne baligi ne abin nan ba kuma tirsasa shi aka yi ba shi kenan kuma mallakarsa ce cikakkiya ba dukiyar wanda ya shishige a kayi ba tasa ce mallakarsa ce ya sanya jari kuma yana da hankalinsa ba wawa ba ne ba taɓaɓɓe ba ko ba yaro ne da bai balaga ba kuma ba wani ne ya tirsasa shi akan hakan ba yayi kawai an ɗibi nafsin dukiyarsa ta fi yawa a ciki ta wancan kaɗan ne amma sai ce na amince a raba abin nan ribar da aka samu duka daidai wa daida shi kenan wale safi misli haza ba'asun fi shari'a cikin irin wannan yarjejeniyar babu laifi a shari'a fa innahu tijaratun an tarabin kasuwanci ne da aka yi shi bisa yarjejeniya da qur'ani ya jaza wa musamahatun bi tibi nafsi kuma rangwame ne da aka yi dan daɗin rai bisa san rai bisa daɗin rai mana mutum ya amince ya rangonta wa ɗan'uwansa to don wannan haka wannan dangane da ita sharika kenan ya ɗan takaita mana amma bayanan suna da dama mun ɗan bujiro kaɗan daga cikin wasu a kayan batun ita sharika kuma duk lokacin da aka sharika dole ne a kiyaye abin da kuma shari'a ta jaza. a kiyaye abin da shari'a ta halatta a kiyaye abin da shari'a ta haramta kada a yi haɗaka na kasuwanci kuma a kutsa cikin abin da shari'a ba ta yadda ba na riba haramun ne a kowane irin yanayi imam mallakar mutum ɗaya ne imam mallakar haɗaka ne riba ba ta halatta ba kuma za a yi kasuwanci cikin abin da yake na halal jaurar da za a yi ta ta halal ba za a yi haɗaka a je a yi jau a yi kasuwanci wanda shari'a ba ta yadda da shi ba. Ma dama shari'a ta ce, ka za a mun ji wani daga cikin nau'o'in ababen da shari'a ta yadda a yi kasuwancin su ko? Da nau'in da shari'a ba ta yadda ai kasuwancinsa ba to dole waɗannan su ma sun shiga cikin sharika sai a kiyaye Allah ya datar da mu fasali na gaba shine yace al-mudaraba ita mun mudaraba ita ma nau'i ne daga cikin nau'i na sharika ko haka ne ko nau'i ne daga cikin nau'o'i na sharika ai mun faɗi nau'i guda nawa mun faɗi nau'i guda biyu mun bujiro da su akwai sharkatul amlak wanda misali gado yake hada mutane a kai ba zama suka yi suka yarjejeniya ba circumstance ne ya dora su akan mallaka suka mallaki abu guda ɗaya su biyu ko kyauta wani ya ce ya muku su kyautar bujimi kai da kai da kai ku ɗau bujimin can ai kage yanzu mallakar mutum ɗaya ne in bujimin aka kai shi kiwo yanzu ai kaga sharka ne ai tarayya aka samu ya za mu gudanar da shi sayarwa za mu ko ku ajiyewa za mu kiwata to ya za mu kiwata shin kamayi daure shi za mu yi mu masa irin wannan dunin da ake yi na wata uku mu sayar to nawa za mu yi haɗakar kuɗin da za mu yi na ɗawainiya wa zai dinga zuwa yana share masa wajen sai yana kula da shi karɓa-karɓa za mu dinga yi a kai an ɗauke maka ni zan dinga yi tun da na fi ka sani ni jikan fulani ne misali a bisa yarjejeniya ne to yaya kuma za a yi wajen in an zo saidawa ca ba kome in an zo sayarwa kawai duk yadda aka sayar sai mu raba kuɗin ai kaga riba aka yadda yanzu aka raba ta bis sauyiya mun gane ko to kaga wannan shi sharika ce amma kuma sharikatul amlak sannan akwai wanda yake kuma sharikatul uqud shine wanda za a haɗu da wane da wane su zo mun faɗi nau'o'in su guda nawa mun faɗi nau'o'in su guda hudu mudaraba tana daga cikin wannan nau'i ita ma sharika ce amma nan an kawo mata fasalin ta daban aka ce al-mudaraba to menene mudaraba ta'rifuha me ake nufi da mudaraba al-mudarabatu ma'khuzatun min ad-darb fil ardi tafiya ban kasa shine mudaraba yin tafiya wa huwa as-safar lit-tijara tafiyar da za a yi domin kasuwanci ita ake nufi da mudaraba Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah farko musulunci an wajabta wa mutane raka'a biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallama da aka bashi sallah raka'a biyu aka bayar kowace ma raka'a biyu ake yin banda magarba da ya mi'raji isra'i da mi'raji ya karɓo sallah raka'a biyu aka bayar in banda sallar magharba ita ce witrun nahar ake yin ta uku hadithu ummul mu'minin Aisha wanda Bukhari ya kawo ya tabbatar da haka sai daga baya kuma sai aka tabbatar da sallan asubahi ita kadai a biyu sauran kuma aka maida su hurhudu in banda magharba ta zam a tsayin ta tsaya a matsayin ta witrun nahar to da kafin a wajabta wa mutane sallah sallar da raka dora musu mutane a tashi a yi sallar dare ita ce wajibi kafin a ayyana wa mutane salloli guda biyar da za su yi to sai Allah madaukaki sai rangonta mu al'umma ya rangonta wa bayinsa dangane da ita sallar dare lokacin da aka kawo salloli guda biyar to sai aka liftin wannan wajibci na kayan nata shine Allah madaukaki ya ambata cewa ya san a cikin mutane akwai wanda suke masu rauni waɗanda ba za su iya aiwatar da hakan alad dawami ba kuma an san akwai waɗansu wanda za su dinga tafiya a ban ƙasa suna kasuwanci kasan kuma a halin tafiya musamman irin ta da kai ko ta yanzu akwai shagaltarwa ga matafi wanda ba za ka samu daman tsayawa ka aiwatar da abin da ake so ba musamman ma tafiyar dare musamman tafiyar dare ga mutanen da da suke tafiya a kayan dabbobi tafi daɗi eh tafiyar dare ba tafi daɗi dabbobi sun fi sakewa za su yi dogon zango to yan aka ce kuma sai ka tsaya ka yi sallar dare kaga an cinye lokaci to shine Allah madaukake yake ambaton wannan uzurin a matsayin abin da yasa aka dauke wa mutane wannan wajibci wa akharuna wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu sai aka ce wa aqimus salata wanda aka wajabta din wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana har zuwa ƙarshen aya cikin suratul muzammil to kaga nan Allah ya ce wa akharuna yadribuna fil ard kuma Allah ya san akwai waɗansu waɗanda za su riƙa yin tafiya na kasuwanci a ban ƙasa yabtaguna min fadlillahi suna nema daga falalar Allah suna neman arziki kenan fadlullah ana nufin arrizq wajaje da dama cikin Qur'ani Allah ya ambaci arziki a matsayin fadlu eh fadlullahi falalar Allah a ji a neme shi ta hanyar da Allah ke so da hanya da hanyoyin da Allah subhanahu wataala ya halatta to kaga daga nan ne aka ishtikakin al-mudaraba wa tusamma qiraba sannan kuma wannan nau'in kasuwar da zamu ji nau'i ne na sharika ana kiransa kuma har lau qiradi eh akwai bambanci hunaka farqun bainal qardi wal qirad za ku ga wannan sunayen cikin fikihu akwai alqardu akwai alqirad to an ce alqardu wannan yana nufin bashi mun gane ko alqardu shine bashi imma a cikin kasuwa imma kaza amma yace alqiradu shi kuma yana nufin wato da alifun a gaban fataha a kara'un da kuma alifun gabanta to wannan yana nufin mudaraba to shine ce wato san ma kiraba ana kiransa kuma har ilau kirabu wa huwa mushtaqqun min al-qard shi kuma kirab an yi ishtikakin sa daga al-qard ne wa huwa al-qat'u wato nan kuma al-qard kage yana da iddatu ma'anin kenan al-qard yana da ma'ana na as-salaf yana da ma'ana kuma na me na alƙatar gutsurowa eh alƙarbu wa huwa alƙatar to me yasa aka sanya masa wannan suna la'an almalika qata'a qita'atan min malihi liyattajira biha wa qita'atan min rabhihi saboda shi yanzu mai dukiyar mamallakin kudin qata'a ya gutsuro ƙida'atan wani ɓangare min malihi daga cikin dukiyarsa cikin abin da ya mallaka sai ɗebo wani abu kamar ya gutsuro shi kenan liyattajira fiha dan ya kasuwanci cikin wannan abin da ya ɗauko na dukiyarsa wa ƙida'atan min rabihi kuma ya ciro wani yanki daga cikin ribar wannan kuɗin da zai juya ita kuma domin ƙarawa a kayi uwar kuɗi ko kuma don a yi ɗawainiya nan ƙara nemowa kuɗi. To daga nan ne shi kuma aka samu sunan alkirab. Da haka ne abinda za a fahimta shi ne da almudaraba da alkirab da abu guda ne. Wal maqasudu biha huna abinda ake nufi da mudaraba anan ko kuma kirabi shine aqdun baina tarafayn kullu yarjejeniya da ba a yi a tsakanin bangare guda biyu ala an ya dafa'a ahaduhuma naqadan ila al-akhar ɗaya daga cikin su zai ba da dukiyarsa dukiya naqadan kudi a hannu cash ila al-akhar zuwa ga wani wanda suka yi hadakar liyattajira fihi domin shi wancan din ya je musu kasuwanci da shi mun gane ku ai mun ce akwai sharkatu anan ko sannan akwai sharkatul mudaraba akwai sharkatul abdan to wannan wancan sharkatu anan wannan ya kawo kudin sa wannan ya kawo kudin sa shine sharkatu anan ita ce wanda mu ƙara bayani yanzu akan ta mudaraba shi ma nau'i ne na sharika amma shi kuma bangare ɗaya ne yake bada kudin wannan yana da kudi wannan kuma yana da ƙwarewa yana da kuma dama shi kuma wancan yana da kuɗi bashi da ƙwarewa kuma bashi da dama bashi da lokaci nawai mutum yana da kuɗi amma bai da lokacin da zai kasuwa ko kuma yana da kuɗin amma kuma bai iya kasuwar ba wani shi kuma ya goge a kasuwa amma ba jari to sai su zo sai su haɗa ƙarfi da ƙarfi kaga na wannan ya kawo ƙarfi ko ashe ne bahaushe ya ce mu haɗa ƙarfi da ƙarfi shi wannan ƙarfinsa ya kawo da gwanancewarsa da kuma damar da yake da ita ƙarfi da jikinsa zai yi wannan kuma ya kawo ƙarfe yanzu ka ba ƙarafan mako wannan shi ya kawo ƙarfe ma na ya kawo kuɗi cash sai a haɗu don a fantsama kuma wajen neman kuɗi to wannan shi ne mubaraba ai da yawa na yin haka ko shi ne ake samun surrogates ko ‘yan boko sun gunance irin wannan ba mana daga gemu na waje sai ka ga wani babban attajiri a shi kudin ‘yan boko ne a hannunsa da yawa haka suke a ƙasar to wannan ya fada ƙarƙashin mubaraba ne wannan yana da kudi zai kawo wannan kuma dabararsa da iyawarsa da shigi da kucinsa da damarsa zai amfani da ita to yanzu waye a sama suna da suna da iko daidai wa daida a kayan jarin ba su da iko daidai wa daida ko a yanayin zamantakewa ma an ce ma yaya suke ba su da iko daidai wa daida saboda wannan shine mai kudin daga lokacin da ya withdrawing kudinsa za a je kasuwar ba za a je kasuwa ba to don haka ashe tunda shine mai jarin to yana da damar ya sanya wasu sharuɗa. Mun gane ko? Yana da dama ya sanya sharuɗa. Amma kuma ba shi ne yake da mallaka a ribar ba, don ba shi ya je nemo ba, wancan shi ya nemo riba. To wannan shi ma zai zama to tijaratan an taradin minkum dole akwai yarjejeniya da za a yi a tsakani. To shi ne nan ya ce wal makasudu biha huna abin da ake nufi da mudaraba a nan aqdun baina tarafain kullu yarjejeniya da za a yi a tsakanin bangare biyu wane da wane ala an yadfa ahaduhuma naqadan ila al-akhar daya daga cikin su zai bada kudi ga dayan liyattajira fihi domin yayi kasuwanci da wannan kudin warifhu ribar da za a samu kuma bainahuma za ta zan a tsakanin su ne alama yattafiqani alaihi a bisa abin da suka yarjejeniya a kansa wane yana da dama wane yana da kuɗi to yanzu idan aka je aka jujjuya kuɗin nan aka jujjuya kuɗin nan aka samu riba ya za a raba riba ba a taɓa uwar kuɗi ba a taɓa uwar kuɗi a ƙa'ida na mabaraba ba a cewa za ka dinga ɗaukan kaza a ƙa'idan mudaraba ba a faɗin haka a ce za ka ɗauki kaza a cikin uwar kuɗi ko kowane lokaci in ba a samu riba ba ma za ka ɗauki to ya zama ba mudaraba ba ita mudaraba ba a taɓa uwar kuɗi ba a komawa zuwa kanta a sanya shara'i a cikinta ita tana nan domin cikakkiyar mallaka ce ta mai ita yanzu hidimomi a cikin riba za a yi mun gane ko to ma da yace mashru'iyyatuha ka san duk abin da aka faɗa dole sai an sama masa muhalli a shari'a irin wannan nau'in kasuwan an saba yin sa tun gabanin zuwan musulunci wala Allah akwai waɗansu ‘yan abubuwa da musulunci ya zo ya karkaɗe ya ce ban da wannan ban da wannan akwai wasu abubuwa wanda kuma babu su musulunci sai ce a'a kaza za a yi kaza za a yi sai daidaita abin sai ya zamanto mai kyau mai tsafta wato wifka shari'atin lahi ta'ala to mashru'iyyatuha qala ibn al-munzir fi kitabihi al-ijma ibn al-munzir rahimahullah yake faɗa cikin littafin sa al-ijma shafi na 124 ajma'u ala anna al-qirada bid-dananir wad-dirahim jaizun ajma'u sun yi ijma'i suwa kenan malamai fuqahaul amsar ala annal qiraba cewa qirabi da za a yi biddananiri wadda rahimi da dinarai ko dirhamai jaizun abu ne wanda ya halatta su a lokacin su dinari da dirhami shine cash shine abin da ake amfani da shi a matsayin kuɗi wa ajma'u yace kuma har ilo sun yi ijma'i ala anna lil amili an yashtarida ala rabbil mali thuluthar ribhi shi wanda zai yi aiki shine zai je gudanar da shigi da fici da tawainiya ya samu ya sharɗantawa rabbul mal shi mai kuɗi kenan shine rabbul mal ya samu ya sharɗanta masa sulusar ribhi cewa to duk abin da aka yi fa in aka samu riba ina da ɗaya bisa uku ya samu ya sharɗanta haka ya ce ina da ɗaya bisa uku biyu bisa uku kuma taka ce in ka ga dama ɗaya bisa uku ka ƙara ta a kayan jarinka don ya ƙara yauƙi in ka ga dama ka cinye jarinka ya tsaya yadda yake to ya samu ya bujiro da irin wannan percentage ake amfani da shi awunis fahu ko kuma ya ma iya cewa in an samu riban nan dadai wa daida za mu raba in ka yadda to in baka yadda ba shikenan tijaratan an taradin minku shi wanda zai aikin ya samu ya haka ai shige da fice yana da wahala ko shi wancan yana kwance yana hutawa kai kuma kana shiga hatsari kana fargaba kar yan kidnapping su kama ka kar kai hatsarin mota ga gajiya ga rashin bacci da makamantansu shi kuma wancan yana gida yana tare da iyalansa kana zuwa kana nemo musu kuɗi ka samu ka yarjeje ne akan haka in an yadda akan haka shikenan in ba a yadda ba sai a ce to shikenan kai sai ka je kai fama talaucin ka kenan shi kuma dukiyarsa ta zauna haka har zakka ta cinye ta tunda bai iya kasuwa ba to amma ya kai hadakar fa aka sami mahada ai kai kowa sai samu riba ko ballantana hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakaito daga Allah subhanahu wataala yana ambatawa cewa yana tare da sharikan malam yakun ahaduhuma sahiba matukan daya bai ha'inci daya ba amma idan daya ha'inci daya Allah subhanahu wataala ce sai na fita cikin lamarin su babban abin da ake so a hadaka aminci wani yana da dukiya ya zo shi ya gina business ya investin kuɗi mai yawa ya zo ya ɗora wani ya ce kai ne manaja kai ne mai gudanarwa kai ne kaza ko an baka dukiyar yi kaza ko mota ce trailer an saya mudaraba ne sai ka ce mai gashi me za a dinga samu a dukkan lodi za a dinga baka kaza sai ka auna percentage za a baka to kaga wannan hadaka ce don haka sai a tsare mai sai a tsara amana a ciki matukar ɗaya ya ha'inci ɗaya to ba za a samu albarka ciki ba kuma cin rashin albarkar zai koma ga wanda ya ci amanan Allah baya son ha'inci to an samu shi wanda yake mai aiki malamai sun ishma'i cewa yana da dama ya bage ne abin da ake nufi ba wai lalle sai sulusi ko nisfin ba a'a abin da yi abu ne wanda za a yi tattauna a samu amincewa da yarjejeniya tsakani me percentage din menene abin da zamu za an zan dinga samu menene abin da kai ma zaka samu aw shi yasa aka ce yace abin nan ibn al-munzir yace aw ko kuma ma yajtami'ani alaihi duk abin da suka yi hadaka suka yarjejeniya akan sa mana in ma ya zamanto sulusi in ma ya zamanto nisbi in ma ya zamanto rubu'i in ma ya zamanto duk percentage din da suka yadda ba'ada an yakuna zalika ma'aluma amma bayan kuma abin da za a bari ya san sananne, sananne ne, juz'un min ajza'in yanki ne daga cikin yankuna. Me ake nufi yanki daga cikin yankuna? Ba za a bar abin sakaka ba. Abin ba zai mazamanto fixed ba. Shari'a ba ta yadda ba, wannan shine duk abin da malamai suka ba da fatawa a kai. tun magabata da can imamu malik ibn anas abin da ya bada fatawa a kai ke in ka duba cikin abin da mughni ta ibn qudama babban littafin fiqhu na hanabila shi ma abin da aka ambata ke kai har malamai mu'asirai sheikh ibn bab shi ma fatawar da ya faɗa ke sheikh salih al-uthaymin shi ma fatawar da ya bayar kenan ba a sanya a mudaraba ba a ayyana wani abu wanda yake tsayayye a ce je ka kai kasuwa kowane wata za a dinga baka kaza ga naira miliyan goma je ka dinga jujjuyawa duk abin da aka samu za a dinga baka naira dubu ɗari kowane wata misali ne ko kuma a ce za a dinga baka duk trip ɗin da idan ka je ka dawo ka je ka kai kaya ka sayar da su a kasuwa ka sari kaya ka sayar aka samu riba to za a dinga baka wani kuɗi aliyanan ne to wannan ba mutaraba ba ce mun gane ko saboda akwai cutarwa za a iya samun cutarwa wani lokaci abin zai zamanto an je an samu riba mai yawa shi wanda ya aikin ya samu riba mai yawan gaske ai kasuwa haka take wata ran ta faɗi ne wata ran ta tashi wata ran ta tsaya da dai ta iya yiwuwa sai kaga idan an tafi yanzu an samu riba mai yawan gaske shi kuma an ce iya abin da za a bashi gashi kaza ne zai ji ransa ya so su ya tafi da miliyan goma misali a turub ɗaya da ya tafi ya je shi kasuwa ya fantsama cikin wata ɗaya da ya saye da sayarwa ya dawo a miliyan goma na sai aka samu riba watakila ta miliyan uku ko miliyan hudu ko misali a ce ya amince masa akan ya duk wata jaurar da za a iya samun kuɗi sai je sai waɗansu feguna da ya je sai waɗansu feguna da wannan kuɗin kuma cikin ikon Allah ba a wuce ‘yan satuttuka ba wani sai ya zo shi, miliyan goma da aka sai fegunan shi wani kuma ya zo yana da bukata, shi kuma nan da nan ko kamfani ko wani abu shi kuma sai saya miliyan ashirin. Shi ku an ce dama duk abin da ka je ka juya ka dawo aka samu riba za a dinga baka naira dubu ɗari biyu ne. To za an samu ninki ya sai na miliyan goma an saye shi miliyan ashirin ya taka sa'a. Ko an saye shi miliyan sha biyar an taka sa'a miliyan biyar a cikin wata ɗaya shi kuma sai ya ɗau dubu ɗari biyu a bashi ai zuciyarsa ta abin nan sai ha'inci ya shiga domin sai idan ya zo shi ya san ɗari biyu za a bayi zai a ce nawa aka samu ne a fiye gudun ya ce ai wallahi abin bai yi yadda ake so ba eh mun tsammata za mu samu abu da yawa kuma yanzu miliyan ɗaya da rabi aka samu a kai kage yanzu shi ya ajiye sauran ko kage ya faɗa cikin fitina to shi ya saka sai aka ce percentage za a dinga badawa yarjejeniyar akan percentage ne percentage din kuma cikin riba don haka in an san riba da yawa alhamdulillah kaga shi zai samu karfin gwiwa ma yadda zai dinga kwazo dan riba ta yawaita shi ma samun sa yawaita ya dai san uwar kuɗi kan dama bai isa ta ba ta sa bace ta mai kaya ne to yanzu menene shi nasa inda samo sa take riba idan ta yawaita ta yaya riba za ta yawaita ya dage ya ci gaba da addu'a ya shiga nan ya fita nan sai ga Allah ya taimake shi an riba samuwarsa sai ta yawa. Kuma ta iya yi wa watakila ya zama shi mai kudin shi za a cutar in an ce an sanya abin ya zama fixed. Ta iya yi wa idan an je da miliyan goma na sai ga an ya ce zai dinga ba da dubu ɗari biyu duk fitar da aka yi aka dawo. Yanzu kuma sai aka samu ribar dubu ɗari. Yanzu aka bi ciko. Shi ne, kasuwar sai ta juya aka samu asara. kasuwa tana iya yin haka inda ake samu wata sai gaba samu ba wacin kal ayyamu nudawiluha bainan nasi yawmun lana wa yawmun da ghairina to she saka ita ka'ida na mudaraba hissar da ba abin nan sai dai zamanto wato abin nan a cikin riba ne eh she saka abin da ake nufi kenan nan a ce ba da an yakuna zalika ma'aluman ya zan sananne ne percentage in juz'un min ajza eh wa kana amila bihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mubaraba abinda malamai suke ambatawa kamar yadda ibn qudama ya ambata cikin muguni yace dukkan nau'in kasuwa ya samo tushe zaka ga tushensa daga qur'ani daga hadisi in banda mubaraba mana a kawo misali na cewa ga yadda annabi ya aiwatar a cikin hadisi to amma ta ina ta samu tabbaci sahabban manzon Allah sun aiwatar su ko ba za su taba aikata wani abu ba tare da annabi ya jaza ba mun fahimta duk abin da sahabbai suka aiwatar kuma annabi ya jaza to shi ma ya zama hadisi kamar yadda zamu ji insha Allah to yace wa kad amila bihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi mudaraba an zaid ibn aslam an abihi annahu qala zaidu ibn aslam ya jiyo daga babansa annahu qala shi aslam yace wane ne aslam ne wani yaron umar ibn khattab amirul mu'minin yace kharaja abdullahi wa ubaidullahi ibn umar ibn khattab abdullahi da ubaidullahi ya biyu ne na umar ibn khattab wata rana suka fita fi jaishin ilal iraq cikin wata runduna su ma sun tafi yaƙi babansa yana amirul mu'minin sun fita yaƙi na jihadi ƙasan iraki falamma kafala lokacin da suka dawo daga yaki marwa ala abi musa al-ash'ari sai suka wuce ta wajen abu musa al-ash'ari wa huwa amirun alal basra lokacin abu musa al-ash'ari shine gwamna da umar ibn khattab ya tura a basra kasan iraki lokacin ita biladul iraq hatta fada cikin inda kusan ƙasan farisa ne ita ma kanta iraƙin tana cikin farisa ne a lokacin babbar daula ta farisa ita aka fara ci da yaƙi sai da aka so cin basra aka ci kufa tukunna a nan ne sai aka je bakin qadisiyya sai aka sanya sansani na rundunar sojoji na musulmi aka dinga taruwa a ƙarƙashin sa'ad ibn abi waqqasin ana fakon ita farisa kenan daula ta farisa ƙasan iran ta yanzu lokacin ita ce babbar super power wanda aka je aka ci ta da yaki to sun tafi wannan nahiyar suna dawowa sai suka tsaya wajen abu musa al'ashari sahabin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin shi ne gwamna basra umar abin khattab ya saka shi kuma har lokacin aliyu bin abi talibin shi ne gwamna farahaba biha wa sahala farahaba bihima wa sahhala ya musu maraba kuma ya farin ciki da zuwansu sun makala sannan sai ya ce musu lau aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi la fa'altu yace da ina da ikon nayi muku wani abu da zan amfanar da ku yace da nayi saboda ya san matasa ne sahabbai masu tsananin kokari suna cikin matasa a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam musamman Abdullahi ibn Umar. Yakinsa na farko da ya fara zuwa tare da annabi sallallahu Alaihi wasallama shi ne gazotul ahzab, gazotul khandak. An zo za a yakin Uhudu ya ce, ya zo zai yi, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, a'a, ba za ka yi ba ka yi karanta. Ya ce lokacin shekararsa goma sha uku. dan sha uku yana son fita yaki sai aka zo gazwatul khandaq yace a lokacin kuma sai annabi yace ya je yakin har man kokowa aka saka su shi da wani abokinsa to don haka samari ne wanda suke matasa masu daraja to sai abin abu musa al-ash'ari sai yace law aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi la fa'altu da ina da iko na muku wani abu da zan amfanar da kuma ana da na mallaki wani abu ku duba gwamna bashi da komai ma'ana yana nufin da na mallaki wani abu da zan muku kyauta ai yana cikin ɗabi'a mai kyau idan mutum ya ziyarce ka kana da dama ka masa kyauta to da ina da wani abu da zan baku da na baku an da kome shi ne yake ambata musu sun makala sannan ya ce bala ya ce amma eh akwai wani abu da zan iya muku sai ce hahuna malun min malin lahi ga wata dukiya daga cikin dukiyar Allah me ake nufi dukiya daga cikin dukiyar Allah na'am zakka eh ba zakka bane abinda aka samu ne na fai'a ba fai'a ba khumusi ai duk jihadi idan aka yi duk komanda idan ya je shi jihadi an bashi mandate a matsayinsa na amir wanda shugaba ya nada amirul jaishi to idan aka samu ganima zai raba ta tunda malamai ne masana ba a ba jagoranci sai a mai ilimi i umar bin khattab ba ya ba da jagoranci sai a masu ilimi jahilai ba a wajensa suke ba yanzu ne sai ga jahili ma shugaban al'umma ne kuma koman koman karancin shekarun ka Abdullahi ibn Abbasin yana dan shekara goma sha biyar ko goma sha shida ya jawo shi cikin majalisa tare da tsofaffi kuma lokacin rubuwar alam ɗaya bisa hudun duniya ƙarƙashin ikonsa take har ƙasar masar ta yamma ta gabas har zuwa indiya da kazakhstan duk ƙarƙashin ikonsa ne amma ga ɗan majalisa na majalisa ƙoli ɗan shekara sha shida ko abin da ya kama da haka shi ɗan abbas ne ya ce shi in majalisan umar bin kaɗaf ƙwarwa'u ne ba yana nufin wai makarantar ƙur'ani kawai ba in suka ce ƙur'a'u masana alƙur'ani da ma'anarsa ai kowane hukunci da ƙur'ani aka samu ko to don haka sai ya ce hahuna malum min malin lahi ai kaga ana fitna khumusi ko wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa dhil qurba wal yatama wal masakin har zuwa karshen aya to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan khumusi awa ake bawa ana bayar da ita ne ga shugaba a baitul mal sai a sa a baitul mal abinda annabi yake yi da shi sai a yi dangin annabi da suke raye a lokacin sai a ci gaba da basu a cikin wannan haƙƙi suna da haƙƙi a ciki sannan da waɗanda aka ambata da kuma sauran abin da yake na masalihul umma to don haka akwai khumusi da aka ajiye sai ce uridu an aba'atha bihi ila amirul mu'minin dama ina so na aika wannan dukiyar zuwa ga amirul mu'minin sai ya ce fa uslifu kuma yanzu zan ba ku shi a matsayin salaf as-salafu jari da za ku yi kasuwa da shi, tamkar rance, zan ba ku shi a matsadin rance, sai ku sai kaya, idan kuka je Madina ku sai da kayan sai ku fidda uwar kudin da na ba ku rance dama ita ce ta baitul mal sai ku bayar, wancan kuma ribar taku. Mun gane? Ai dama zai aiki wani dole ya je. kuma in an aiki wani zai tafi da shi haka za a bashi ai za a ɗauki wani abu kuma shi ma na kuɗi a bashi to yanzu tun da an ɗauke wannan ɗawainiyar ko kuma an ba ku shi a madadin bashi ku sai kaya idan kun je sai kuma ku ɗauki iya wannan kuɗin ku baya haƙƙin Allah ne shi saka ma yace musu hahuna malun min malin lahi dukiyar Allah ce ba tawa ba amma tun da ni ne wakili zan ba ku rancanta fa'uslifikuma fatabta'ani bihi mata'an min mata'il iraki ku sai kayayyaki daga cikin kayayyakin iraq kasan kowace ƙasa tana da irin nata kayan sai a ɗaiban muku kayan china a kawo najeriya ni ku kuma yau kuke kaiwa can ne na'am sai da ta kawo muku ba a rasa wani abin da ana kaiwa fatun jaki riɗi ko? ana kaiwa riɗi, e fatar jaki ma ana kaiwa, don jakunan za su ƙara yin ba da mataki ba. To, fatafta'ani bihi mata'an min mata'il Iraki, ku sayi kaya daga cikin kayayyakin Iraki da shi, sun matabi'anihi bil Madina in kun je Madina ku sayar. Fatu'addiya ni ra'asal mal sai ku ba da uwar kuɗin da na ba ku rancen, ila amirul mu'min zuwa ga amirul mu'min dama ita ce kuɗin da yake na baitul mal. wa yakuna ribhu lakuma ribar kuma sai ta zama taku ai an yi insafi ko fa qala sai suka ce wadidna zalik da ku mun so haka fa fa'ala sai Abu Musa al-Ash'ari ya aikata haka wa kataba ila Umar ibn al-Khattab sai ya rubuta wasiqa zuwa ga Umar ibn al-Khattab ga abin da nayi kuma idan yaran nan sun zo an yi akhudha minhum al-mala ya amshi wannan dukiyar adadi kaza a wajensu idan sun sai da kaya falamma kadima lokacin da suka iso madina fa urbiha suka sai da kaya kuma suka samu riba mai yawa falamma dafa zalika ila umar da suka ɗebi uwar kuɗi suka kai ma umar ibn khattab da wasika ƙala sai umar ya tambaye sai ce a kullul jeshi aslafahu mithla ma aslafa kuma kowanne mutum daga cikin rundunar taku ya ba shi rance shi ma ya yi irin abin da kuka yi? Ƙala sai suka ce la a'a, faƙala Umar ibn Khattab sai Umar ibn Khattab ya ce, Ibna Amirul Mu'minin, to, ‘ya'ya biyu na Amirul Mu'minin, aslafa kuma ku ne ya ware ya ba wa bashi, don ku ci riba. Yanzu Umar ibn Khattab me ya inkari? keɓe su da aka yi ba wai asalin bashin da aka ba su ba kaga Umar bin Khattab ya jaza kenan mun fahimta abinda yanzu shi yayi inkari shi da keɓe su da aka yi sai ya ga alfarma aka mun saboda su ƴaƴansa inda kowa an bashi da ba zai ce kala ba me yasa aka keɓe su da privilege me yasa aka tara mata biliyan kaza a basu da ɗanta mun fahimta me saka aka masa alfarma saboda shi ɗan wane ne Allah ka shirar da al'umar Umar ibn kuma wai aljannar da suka shiga ita muke kusan shiga to me zai hana mu kwatantawa ne bayin Allah don haka Umar ibn Khattab sai ya ce addiyal mala wa ribha kumai da wannan dukiyar da ribar da kuka samu duk ku bayar da ita kuma saka ta baitul mal fa amma abdullahi fa sakata abdullahi ibn umar sai ya shiru shine babban ɗansa namiji yarsa kawai hafsa ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafsatu bintu umar shi abdullahi sai ya shiru bai ce komai ba wa amma ubaidullahi amma kaninsa ubaidullah fa qala shi sai ya ce bayan bage laka ya amiral mu'minin hadha ya ce ya amiral mu'minin baya kamata kai haka bai kamata kai haka ba wato ya faɗa wa amirul mu'minin baban nasa ya ce amirul mu'min bai kamata kai haka ba ba wani abu ne launa ƙasa hazal mal sai faɗi dalilinsa ya ce ka sani fa inda dukiyan nan da muka sai da kayan nan kuɗin bai dawo ba au halaka ko kuma da dukiyar nan da muka tafo da ita halaka ta yi a kan hanya muka rasa ta ka sani fa lazamin nahu da fa sai mun biya dama da wannan sharaɗin muka zo bashi aka ba mu wanda aka bashi bashi kuma dole sai ya biya da a ce ba mu samu riba ba asara aka samu ko kuma da halaka ce gaba ɗaya za mu biya ba to yanzu da mun ci riba ko me zai hana ka ce ka bar mana riban mu ka ce mu kai baitul mal haba baba fa qala umar sai umar ibn khattab ya ce addiyahu ku maida ta cikin baitul mal fa sakata abdullahi shi da abdullahi ya shiru bai ce komai ba wa raja'ahu ubaidullahi ubaidullahi shi kuma sai sake maida magana ga baban nasu amirul mu'minin umar ibn khattab a cikin jama'a ne a majalisi faƙalar rajulun min julasa'i umara ɗaya daga cikin ‘yan majalisan umar dama babu jagilai malamai ne suna bashi fatawa inda sai ga umar bin khattabi ya yi ba daidai ba sukan mikar da shi inda ya yi daidai su sake karfafarsa kuma baya yanke hukunci sai ya shawarce su to sai ɗaya daga ciki ba ambaci waye ba sai ya ce ma umar bin khattab ya amiral mu'minin kaga kenan cikin sahabbai ko sai ce ya amiran mu'mini lau ja'altahu qirada me zai hana ka sanya shi qiradi me qiradi mudaraba ahsant ai al-qirad al-mudaraba ai mun ce duka ɗaya ne ko me zai hana wannan abun ka dauke shi a matsayin mudaraba dukiya ce mai mallaka ya bayar da ita ga wanda shi kuma ya jujjuya ta aka sariba ai ana raba riba ne haka ne go ka dauke ta a matsayin mubaraba mana tamkar mubaraba akai wakilinka ne da ka amince da shi yanzu tamkar kai ne kai tunda wakilinka yayi tamkar kai ne ya ba su wannan kudin yi kuma shi yace su je su su juya shi kuma idan sun juya sa dauki riba to idan har misali baka amince da abin da ya faɗa ba to ka bari alal aqalli shine ka ajiye shi a matsayin mubaraba tunda inda ba dan haka ba da ba za su sari kayan ba da ba su kawai aka aka ce kai amirul mu'minin za su kai amma sai aka ce mun ba ku dama a matsayin bashi ku sari kaya in kun sari kaya in kun je riba ta ku ne ga adadin kuma da za ku ba wa amirul mu'minin ga ma wasiƙa ku kai masa dan ya san adadin yake ce to ku sanya shi mudaraba fa qala sai Umar ibn Khattab sai ya fahimci hakan shine yafi fa qala sai yace qad ja'altuhu qiraba to na amince na sanya shi yanzu a matsayin mudaraba fa akhadha Umar ra's al-mal sai Umar ibn Khattab sai ya karbi uwar kuɗi wanda shine asalin abin da aka aiko amount din da za a sanya a baitul mal wa nisfa ribhihi da kuma rabin ribar da aka samu a kayan da aka sayo wa akhadha abdullahi wa ubaydullah ibn umar ibn khattab nisfa ribhil mali da abdullahi ibn umar da ubaydullah ibn umar ƴaƴan umar ibn khattab su kuma sai suka amshi rabin wannan ribar da aka samu kage yanzu kenan umar ibn khattab ya aiwatar da wannan hukunci ala mashhadin min as-sahaba kuma a bisa shawararsu ashe kenan ijma'i ne cikin sahabbai mudaraba aba ce tabbatacciya wanda suna aiwatar da ita har ma wasu malamai sai suka ce Umar ibn Khattab saboda yana da yana da tsanani da zai iya ce musu kuma wata rana ɗansa Abdullahi ibn Umar ɗan watakila ya yi shiru ne saboda ya san abin da ya faru tsakaninsa da babansa. Gwamnati tana da wani makiyaya da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya taskance ana kaiwa dabbobi na zakka su ƙoshi tukun araba ko dabbobi waɗanda aka tanada don jihadi raƙuman da za su ɗebi kaya ko abin nan dawakan da za a hau su suke kiwo a wajen to zamanin umar ibn khattab shi ma sai ya taskance wannan wajen ya ƙara wani waje kuma inda ya ce jama'a su dinga kawowa kamar da game abin nan gwamnan reserve da ake ajiyewa a ce an aje wannan makiyaya ce yanzu gwamnatocinmu da yake ba su da nutsuwa da akwai makiyaya yanzu kuma babu makiyaya ko shi yasa ake yawan samun rigima tsakanin makiyaya da kuma manoma ko ina an je an tsara masu mulki sun je sun ɗebi burtalai inda ake bi ma to burtali ne amfanin sa ma idan ba makiyaya dama ana barin burtali hanya ce inda za a kai zuwa ga makiyaya to an mallake makiyayar an ce gonakan wasu ne burtali kuma kusa da garuruwa shi kuma an sassara shi wani ya zama gona wani kuma ya zama feguna an gine to a zamanin da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin sahabbai da waɗancan ana barin abin nan abin nan makiyaya to sai ya aje makiyaya kowa ya kawo dabbarsa sai ma ya sanya mutane da ake biyan su daga cikin baitul mal ku ne za ku dinga kula da dabbobin da mutane suka kawo nasu sai kawai ka je ka saki dabbar ka a wajen kai ka sai ka tafi gida akwai ma'aikata za su ne kula maka da dabbar ka lokacin da ta gama koshi sai ka zo ka kama ta sai kai kasuwa to ya je shi wannan makiyayar yana dubawa yana ga dabbobin da jama'a ana kulawa mutane da haƙoƙin su ko a mana kulawa ya amir mutu masha Allah barakallahu fikum da ya duba sai ga wani katon rakumi ya koshi tim sai ce kai masha Allah wance rakumin wane sai ka ce rakumin ɗanka ne Abdullahi wani Abdullahi Abdullahi dan Umar ku kira mun shi sai aka kira shi ya ce aka ce wannan raƙuminka ne ce ina wani ya amiru mumini ina kasa ya ce dukiyata ne ta kaza da kaza da kaza shi ne na saya nima na kawo ya aka yi raƙuminka ya fi na kowa ƙoshi a nan sai ce a to ina na sani ya amiru mumini ya ce ai ba komai ba ne sun san raƙuminka ne ana ba shi special attention ne saboda matsayin da kake da shi a waje na an san kai ɗana ne kuma an san raƙuminka ne shi yasa ake kulawa sai ce ni ba ban ce su yi haka ba kuma ba bai yarjejeniya da su akan haka ba ban yarjejeniya da su akan kuma bai bukaci su yi haka ba in har sun yi haka su ne da ruwan su ne amma ni ban ce kowa ba kuma ban san an yi haka ba sai ce haka ne za ta faru yanzu ka je ka sai da raƙuminka nawa ka saya kaza na saya je ka ka sai da shi sai ka mai da kuɗin da ka saye shi sauran ribar ka mai da shi bai tilma to kaga ya san babansa yana da tsanani kaga abin da ya masa ba kenan to wala Allah shi ya saka na wajen sai ya shiru kaga waje biyu idan ya faɗa addiyahu ila baitul mal fa sakata abdullahi wa raja'ahu ubaidullah to umar ibn khattab ya yadda da kiradi domin ka'idar ma da ya sanya shine rabar riba ummal da ya sassanya a sassa gwamnoni da ya sanya duk lokacin da mutum ya zo zai tafi a matsayinsa na gwamna Umar bin Khattab sai ya ce ku je ku diddige mun dukiyarsa me da me ya mallaka duk wanda zai tura shi a matsayin gwamna sai ce ku je ku duba mun me ya mallaka na dukiya idan suka tume shi suka ce me yasa zaka bi kididdige mun dukiya sai ce ina so na san me kuke da shi ne a yanzu saboda a lokacin da idan na ba ku mulki kuka zamanto gwamnoni a wajaje nan kuma sai na auna na ga me kuke da shi na ga me ya karu in ya ga dukiyarsu ta karu da yawa sosai to cewa ke cewa a rabawa abin da ya karan nan gida biyu rabi a kai shi baitul mal ba wai dan ya tume su akan sun ɗebi dukiyar mutane ba shi yana ga cewa in kasuwa ma suke yi musamman waɗanda suke kasuwa haka ya musu waɗanda afuwan waɗanda suke kasuwa ne ya musu haka waɗanda suna mulki sai suke kasuwa kafin daga baya ma sai sanya ka'ida duk wanda zai ya bashi gwamna ya in ka yadda za ka karɓi gwamna amma babu kasuwa to karɓi za a dinga baka albashi kuma bai tilmal abinda zai wadace ka da kai da iyalanka in ka amince da haka to in baka amince ba kuma shikenan sai a nemi wani wanda ya amince shi za a bawa amma waɗanda suka je suka yi gwamna kuma kasuwa suka yi kasuwa kuma dukiyarsu ta ƙaru ƙaruwa mai yawa sai ce to a raba abin da ya ƙarun nan akan dukiyarsu da aka sani a da rabi a bar musu rabi kuma kai shi baitin ba wai zalunta su yayi ba saboda ya san akwai alfarma ana kulawa da abin da yake na shugaba duk wanda yake shugaban al'umma ne komai nasu zaga ana kulawa sama da na wani a lokacin da ka zama karabiti kuma ba mai kula ka haka ne ko kana da mulki alfarma kala-kala za a yi daga an ce wannan na excellency ne ko an ce wannan na honorable wane ne ko an ce wannan na mai martaba kaza ne to shi ke na za ga an ba shi attention ɗin da ordinarily ba a ba mu wasu ba to irin wannan ɗin ne shi umar min khattaba yake so ya kubutar da mutane daga zargi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kassi shubuha a matsayinsa na shugaba ya kare su daga aukawa cikin shubuhat wallahu ta'ala alam to kaga dai wannan abin da muka ji na wannan hadisi ya tabbatar da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun jaza mubaraba bisa abin da suka koya daga wajen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa daidai Allah ya jara mu cikin lada wanda muke kuskure Allah ubangiji ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum